فيما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وأحسانه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من الفهم وابقى علينا بمعرفة العلم وعزز أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب قبولك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذ تولعتك ما علمتني وانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الوعد فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون أفي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون وقالت امرأة فرعون lokacin da mataimakan fir'auna suka tsinto a kwacin da aka sa a kan a cikin wannan kogi na nilu aka zo wajen annabi a wato na ga wajen annabi Musa gaban Fir'auna aka bude akwatin aka fito da shi sai Allah ya jefa kaunar annabi Musa a cikin zuciyar matar Fir'auna kuma da ma ba ta taba haihuwa ba ita da mai gidan nata Fir'auna tana ganin yaron wa qalatin wa qalatin ra'atu Fir'auna ita wannan matar Fir'auna sai ta ce وقد هم مع أواني بقتله lokacin shi fir'auna ya himmatu tare da mataimakansa akan zai kashe annabi Musa yace wannan tun da ɗan namiji ne ko ma a ina ne dan bane Isra'ila ne kawai a zo a yanka shi ita wannan imratu fir'auna imamu sawu yace wa hiya asiyatu bintu muzahim sunanta asiyatu bintu muzahim wa kanat min kiyarin nisa'i a lokacin ta kasance daga cikin zaɓaɓɓun mataye mataye wanda ce mafi alherin matayen zamanin nan kila aka ce kanat min zuriyatin rayyana ibn al-walid tana da cikin zuriya ko jikokin sarkin misra rayyanu dan walidu allazi kana fi zaman yusuf siddiq alaihi salam wanda ya kasance shi ne sarki a zamanin annabi Yusufa alaihi salam lokacin da aka kawo annabi Yusufa garin Misra a matsayin bawa wannan rayyanu shi ne sarkin Misra bayan ya mutu ne annabi Yusufa ya zaci sarautar Misra to aka ce ita wannan ayatu bintu Muzahim zurriya ce wato jika ce daga cikin jikokin wannan sarki rayyanu wakila a wani ƙauli aka ce a'a min banatul anbiya min bani isra'ila tana cikin ƴaƴayen annabawan da aka yi na bani isra'ila wakila a wani ƙoli aka ce kanat ammatu ko ba qalat li fir'auna ita wannan aya ta mutu mudahi sai ta ce wa fir'auna wa hiya qa'iratu ila janbihi a lokacin tana zaune a gefensa in fir'auna ya fito fada aka kafa masa kujera ya zauna ita ma da kujerarta a gefen sai ta ce hazal walad akbaru min ibni sana to ai wannan yaron girman sa ya wuce dan shekara daya shi ko da ma fir'auna yanda boka ya suka gaya masa a lokacin suka ce a wannan shekarar za a yi yaron da zai zama dalilin kushewar mulkin ka diyan keken jariran da ya tsawon shekara ɗaya ne da shekara ta wuce shi ke tunda an ce masa a wannan shekara ne za a haifi wannan yaro to shi kuma annabi musa da aka haife shi ga shi dai jariri ne amma girmansa kuma kamar wanda ya shekara biyu haka sai suke kafa hujja da wannan tace ba ka gani akbaru min ibni sana wannan girman sa ya wuce da ɗan shekara daya wa ana tazubahu wulidana hadhihi sana kai kuma kana yanka jariran da aka haifa a wannan shekaran tace fada'u ka kyale mana wannan yaro ya kunu indi ya kasance a wajena da zama kamar da a gare ni wakila aka ce inna qalan lahu ta ce wa fir'auna innahu utiya min ardi ukhra ai wannan jaririn an zo da shi ne daga wata ƙasa ne ma daban saboda ruwa ne ya kawo shi a cikin kogi aka same shi a cikin akwati tana yawo a kan ruwa zai iya yiwuwa ma ba ɗan garin nan bane ɗan wata ƙasa ne da ruwa ne ya kawo shi laisa huwa min bani isra'ila baya cikin kabila bani isra'ila ma wanda kake tsoron za su haifi ɗan da zai zama saboda wato sanadin gushewar mulkin to a dalilin wannan sai ta ce huwa akwai kaddara huwa qurratu ainihin din khabarul mubtada ne mahzu taqdiruhu qaddarawa mubtada shine huwa wa qala kullu abi fir'auna ba ta tsara sai ta ce wannan jariri qurratu ainihin li wa laka ai farin ciki ne gare mu ni da kai inda dama ba mu taba aihuwa ba ga shi Allah ya kawo mana jariri kyakkyawa qurratu ainin asali ana gaya wa abun farin ciki qurratu ainin asali qurratu tsuwa ce ta idanuwa qurratu ainin tsuwar idanuwa ce li wa laka gare ni kuma nutsuwa ce kai ma gare ka la taqtuluhu kar ka kashe shi asa an yanfa'ana wataƙila wannan jariri zai amfane mu ita kam ya amfani da tunda ta yi imani da shi au na ta kiga huwa ladan ko kuma mu mai da shi da tunda dama mu da mu taba aihuwa ba ba a da uwa sai fir'auna da mutanensa suka yi mata da'a akan wannan abin da ta nemi imamu sawu yace sun yi mata da'a ne ala adatu umara misra akan tsohuwar al'adar sarakunan misra min kaunihim daga kasancewarsu yuqi'unan nisa'a fi ma yaqulunahu suna yin ta'a da biyayya ga matayensu cikin duk abin da matan suka ci to al'ada su ce ba sa saba wa mata duk abin da tace tana so shi za a yi ko mai kyau ne ko mara kyau to tunda yanzu matan sarki ta ce a bar mata shi tana so ka ga bani za a yanka shi wahum la yashuruna bi aqibati amrihim ma'ahu amma su ba su san yaya ƙarshen lamarinsu zai kasance ba tare da wannan yaro shi ne ma'anar wahum la yashkuru ba su san wane ne ba ya za a yi nan gaba ya ya lamarinsu zai kasance tare da wannan jariri duk ba su sani ba wa su ba wa amuru wa asba wa mu bi farida in ka zakatu bi lawa arhabat فاعتمد على قلبها لتكون من المؤمنين الله سوى أصباه فؤاد أم موسى خارجا فؤاد أم موسى zuciyar yatiman annabi Musa wa asuba sai wayi gari farijar fanko ba komai a ciki ya zama kamar mawufanci ne masu yawa daga abin da ya wadaita annabi Musa bi ma'ana zuciyarta ba ta tunanin komai in ba wannan tsana ta ga shi dai ta je ta jefa shi a ruwa amma kuma zuciyarta ta kara samun nutsuwa ta jefa shi da daddare wa asbaha sai zuciyarta yawa yi gari tariga ba komai a ciki in ba tunanin ɗanta ba da ta jefa a ruwa lima alimat ya wato da ma alimat yayin da ta ji labarin bintiƙaɗi an tsince shi lokacin da ta gane cewa mutanen fir'auna sun tsince shi labari ya baza kare an tsinci jariri a ruwa sai zuciyar da gaba ɗaya ta karkata tana tunanin ɗanta in kalma tujibihi in dinna asali mu kafa kutu min al-thaqila an sauƙaƙa ta ne da mai nauyin shadda ita ce inna asali inna ce wasu muha sunan ita wannan inna ma'azufu abun shafewa ne ai ma'ana inna ha cewa ita sai aka ce in kadat inna ne da kuma ha duk inda inna take tana neman sunanta mansubi abu abu abu abu yi wa fata duk inda kace inna to suna ne mai fata zai biyo baya kamar kace inna Allah ko inna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun inna al-ma'a inna an-nara duk wani suna ko na ne da zai biyo bayan inna dole zai zama mansubi abu yi wa fata to ita kuma wannan sai ta zama asalin ta inna ce amma mukaffafatu min as-sakila aka sauƙaƙa ta aka ce in daga wannan nauyin shaddar na inna to tunda an sauke shaddar an ɗaure nu'ara wasu ma sunan innan mahazufin sai ya zama an shafe shi ai ma'ana inna ha inna daban ha daban ha din shi ne ismu inna amma sai aka shafe shi aka ce in ka da ma'ana inna haƙiƙa ita wannan jaki mata annabi Musa ka ga ta kusa daga bibi ta bayyana shi saura ka ɗan ta je ta ce bi annahu ibna cewa ka ɗan ta ne laula an raba ɗuna ala qalbiya Allah ce da don mun ɗaure zuciyarta ba bi sabar da haƙuri ai abin nufi sakannahu mun nutsar da zuciyarta ta samu nutsuwa litakuna domin ta kasance min almu'minin daga masu gaskatawa ai almusaddiqina bi wa'dillahi domin ta zama daga masu gaskanta alƙawarin Allah ba Allah ya mata umarni da kuma bishara ba da za kibti alaihi fa arqihi fil yammi wa la takabi wa la tahzani inna radduhu ilayki kaga shine alƙawarin Allah ya ce lalle mu za mu da miki da shi to sai Allah ya kalfafa zuciyarka domin ta kasance daga ci masu gaskata alkawarin Allah. Wa qalat li ukhtihi wa qalat li ukhtihi ukhti فأطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصي وقالت يا تمر النبي موسى قالت لأخته قصي يا تمر النبي موسى sai ta gaya wa ‘yan uwar annabi Musa mai suna Maryam yadda kenan. Ta ce, Kusihi, ki je ki samo mana labarin. Asali daga lafazin ƙasa ya kusu. Daga ƙinsa ne aka samu fi'ili abu na kusihi. Domin idan ka ce ƙasa fi'ili ma ne. يقص فعل مضارع ne to fi'li abun shi ne qus inda namiji ne sai a ce qus ka nemo labari to amma da yake mace sai aka ce qusihi wannan iya'ul mukhaqaba ce da take nuni ga mace ake yi wa umarni kamar garra ya gurru gur ƙasa ya kusu kusu auren su daya in ka ce garra daidai yake da ƙasa a auren biyu in ka ce ya kusu yana daidai da ya guru a auren a wazani na fi'ili to a su ma iri ɗaya ne kamar maji da muzari sai ka ce kus kamar yadda wancan za ka ce gur garra ya guru gur ƙasa ya kusu kus amma da yake mace ce sai a ce kusi akwai yawon mukhadaba to hidin damirin yana koma ga shi annabi Musa sai ga kuma ta cewa yar uwarsa Maryam uski ai ita bi asara wuce da yake gulbin sa hatta ta alli kabarahu halki hanya ya labarin da yake fa ba bi ita wannan ya annabi Musa ta tace gidan Fir'auna inda aka tsinci wannan jariri sai take hango shi an zunubin daga nesa wanda ne ta yi kusa da shi kuma kar a gane ƙanin sa ne. Ba wasu wasu na yi amsaratu sai kake hango shi an zunubin daga jefi an yi makami bai idin daga guri malaikanci. Ikiti lasan tana hange ba ta saboda ba ta yi kuma ta zo ta da zauna an ta zo ta zo kujerarsa tana kallon wannan jariri. Saboda haka sai ta tsaya daga can jefi ikhtilafin tana hangowa da yake faruwa wurin da يذكرون أما فرعون da mutanensa su ba su san cewa anna kutuba wucewa ya tsakiyar kosar shi ba wa anna haka kudu ba san cewa tana neman sanin halinsa ba wa rabbi alaihi maradu وعرضنا عليه المعادع من قبل na'am فقالت على ظلمكم على أهل بيتي يكفر بغروركم وهم له ناكرون
Allah ya ce wa harramna alaihi maradi'a sai muka haramta masa almaradi'a masu shayarwa min qabl ay qabl rabbi ila ummi kafin a dawo da shi zuwa wajen jami'an lokacin da aka tsaye shi a wajen fir'auna aka yi ta kokarin kawo masu shayarwa a kawo wannan mata ya ci karɓar nono Allah ya hana shi kama nono a kawo waccan a ba ta da gwada a Musa bai karɓi nonon ba Allah ya mu muka haramta masa almarazi a gonan masu shayarwa don yin kabu kafin ki a sunan ai kabu da rabbi ila kulli ai ma'ana haramna anan mala'ana wa min qabuli dai wurbi adi mun hana shi ya kama nonon wata mai shayarwa gaiba ummi idan ba ya ci masa saboda haka falin ya tsabar kada ya wahidatin min almarazi bai kama nonon ɗaya daga cikin mata yi masu shayarwa ba al'ummar rasu lauwa da aka halarto su gare shi duk wacce aka halarto da aka kawo ta aka bashi sai ya fi kamawa ba ƙalar a yi ukutu ƴan uwan nan tasa da yanzu mata tuwo da kace kursi tuwo da labari sai ta ce hal abin kuma da hali gaisu sai ta matso kusa ta ce to shin ba za a yi muku nuni ba ga mutanen wani gida يقتلونه لكم والله مكل لنا أهل بيت الله أيضا ما رأبتموهم عليه يقصد كذا من قولته لأنه لنا تكبت جيبا يلك إلهي أنا دليلي تاشها أنا أقول أنا نيمو لا تشاير واحد أقول أقول ألام بيت إلهي ولا أبشي ليلي كما الغلو لتشين كانوا من لنا قولنا أكثر حمنا يهمنا قلوة اسم المرجد ما أن يهن أن يأي قولا يهن لنا قولا قلوة شيء قولا أقول رجل المرجد ولا القرآن يقول شيء ما أن يهن شيء ما حنان فماذا الله وحنانا من لدنا وبركاتا وكان زكيا ذكر اسم المرجد أن يهن قلوة وكما أن يهن حنانا بما رأت لأظن كذبي لو بنوهم عليه قولت فإنكرنا كليش تولي كما قولنا لا تلا لجنيبا هل أظنكم على أهل بيت شر بنا نونا مكمتا نونا الجدابا يقتلونه لكم لله سبيل ينزل عليكم بالإرضاء تقنقل الشاعر وغيره دولتا وذا أن يأي جلاس سكبا جليلتا har zuwa lokacin da zai yi wayo su dawo muku da shi wanda kuma mutanen wannan gidan da za su sha muku da wannan yaro na su nuna masu yin nasiha ne da ku gare shi bi ma'ana masu kulawa ne da kyau da kuma kyautatawa da shi ne ma'anar nasiha ne wa fassara da mira da mun bil malik amma ita maryam yar annabi musa ta fassara wa gabara da mutanensa da mirin nan na lahu da yake cikin wannan aya da Allah ke hukum da hu za su yi gudu wannan su mutane fir'auna a mutanen wannan gida da zan kira muku da shayar da shi na su hula da ruwa suka siya ne gare shi a zahiri a hakika abin da take nufi kenan suna nufin za su nuna musu mutanen wani gida masu yin nasiha da su ga wannan jariri da mirin da hutun azarkar abin na Allah Musa za su yi wa wannan jariri nasiha za su kyau da damu to da aka tuhume ka to ko dai kina da alaka da wannan yaro har kin san mutanen gida wanda za su kyautata su to a gani da wani wa fassara sai ta dawo sai fassara da nira da hu da nira na da hu bilbanki da sarkin garshi da fir'aun ko ki a aji abin da nake nufi wannan mutanen wannan gidan na su nuna masu tafiya ne da hu da sarki fir'aun ba ga wannan jariri kaga ka kwaci kanka shi ne ba da ka fasara da nuni da hu bil maliki da sarki jawaban lahu kuma ta ba da amsa ne gare su fa ujibat sai aka amsa mana aka ce mun yadda ki je ki nemo mana wanda za ki shayar da wannan jariri fa ja'at bi ummihi sai ta zo da jatumarsa kaga dai da farko an tuhume ka cewa ko da suna da alaka da wannan yaron har ta san wani gidan da za su yi masa nasiha za su tota ta masa sai da ce a ita ba na da dukkan masu yin ta'a da biyayya ne da fir'auna to sai aka ce to ki je ki kawo wasu mai shayarwa to sai ta zo ta zo da gyasu ba a ga musa ita ba gyasu ba ta kenan fa alila sabira ana ba ta shi kawai sai kama nonon da ba ita ta aibe shi wa ajabatu ita ma ga kuma annabi Musa ta amsa musu an karuji cewa dalilin da yasa wannan jariri ya karɓi wannan nono nata bi anna tayyibatu bi tana da daɗin kanshi tana da kanshi da daɗi ka san amma ta abu mai wani idan ta ɗau jaririn da ba za ta ba zai kama nono da ko ka tsiriwa da ji ta ɗin ba ita ma a nan tuhuma ce yakin duk matan da aka kawo ta shayar da yaron nan ya iya kama nono ke ana zuwa da ke kina ba shi nono ki kawai ya kama anya ko ba wani abu tsakanin ki da shi ba ke kika aile shi ba to a nan ne a jakoto sai ta amsa muku game da wannan karɓar nonon da ne bi anna tayyibatu li tana da datin kanshi ne tayyibatu labadu kuma tana da datin nono tana da nono mai daɗi take fa'adina fa'udina laha sai aka mata izini bi da ba ki cikin shayar da shi fi baitiya amma da sharadin za ta shayar da shi ne a gidanta ba a gidan Fir'auna ba kuma aka yadda ba da ajibi sai ta koma da shi gidan ta suka bada shayar da shi kuma ana ba ta lada wannan mai jawabi shi ya kawo ta a tsaice amma babu sauri ya kawo dalla dalla yadda aka yi a asalin kila cewa ta inna hamana wa kullu dirin da take aula hamana lamma tabi a aula hawan da huna su yayin da yake magana da wannan yar annabi Musa da take ahlu baitin din na mutanen wannan gidan masu tsarabin da ji hali gare qala sai ya so da aula ka da shi ne ruhu biyu inna hada ta'rifu wa adu kai wannan matar yadda aka yi ta san galan kuma ta san ahalin ta san yan uwan ya ce ba ku zuwa ku kama ta wani zuwa ku je ku tsare ta har sai ta yi bayani a ta ku ku zira jihadi har sai ta ba mu labarin halin wannan yaro to tana jin wannan amana ya ba da umarnin a kama ta a tsare ba tsada sai ta ce inna ma arad wato inna ma aradat tana nufi ne na ƙaunin da take wa hum da huna su huna ai na su huna masu nasiha ne da rubanki da sarki da ni ba wannan yayin nake nufin wani za su kyautata masa ba ko masu kyautatawa ne ne a'a dama mutanen gidan masu biyayya ne da a'a ga sarkin Misra shine Fir'auna fa amara hay Fir'auna ya Fir'auna ya umarce da ya ta ajiya bi wani da kabulu to da zai ka zo muku da wanda zai yi nan fa adat bi ummi ruwa ko ke wani da ya ci maka da ke da Allah Musa wa huwa alayhi Fir'auna ya biki kafin ya kuma annabi Musa ta zo annabi Musa ya fara kuka alayyadi fir'auna a hannun fir'auna ɗaliban jiraba yana neman shayarwa yana ta kuka yana jin yunwa yana neman a bayan nono shi wa huwa yu'addibu shi kuma fir'auna yana rarrashin sa shafaqatan alaihi wa mutum sai da yake ga jariri ya iya karɓar kowace mata kuma yana kuka yana neman nono yana rarrashin da yana jijjiga shi to da gaji masa taro wannan ma wani da riha yayin da ya kanshin ta in ta alaka kawai sai ya ɗebe kewa da ita wato ya rutsu ya daina wani kuka wanda kama ta da kawai ya kama nonon fa qala laha annan ma sai ku buga ta wuta da an tuhumiyarta a ina ta san mutanen gidan da suke kyautata masa sace a ita da wani suke nufi suna suna da wani da to nan kuma sai aka tawo jatumar bal anti minhu ke din ne matsayin ki a wajen wannan jariri kina zuwa kawai ya kama nonon ki ba wata alaka tsakanin ki da shi anya ba ki kare shi ba wa kada aba kullu tabi'in ya ki ya kama dukkan wata hantsa illa tabi'in ki sai hantsar ki kawai ya kama wa kada ne ki bi in ba su tsayi ba su bi ni mace mai zafi kanshi ina da kanshi mai zafi a jikina tsayi ba su labar kuma yana da zafin nono nono na yana da zafi la a kazu kutiya bi sabiyin zai yi wuya a zo min da yaro jariri illa kabila ni ta ya kalle ni a matsayin mai shayarwa ka ga ta ita ma ta wanke kada ta kawo zuciya fa da fa hu ila ya sai ka kawo da mika shi gare ta wa qala laha sai da aure ta mata aqimi inda mali irza'i to amma da ta bade ki zauna a wajen domin ki dinga shayar da shi za a ware miki daki da cinki da shanki da duk abin da kike bukata a rayuwa ki dinga shayarwa da wannan jariri fakalin sai ta ce za a tsadiru ala giraki mai ci ni ba zan samu ikon rabuwa da gidana ba ba zan iya barin gidana don na shayar muku jariri fa in rabitu idan kun yarda arba'atu fi baiti zan shayar da shi a gidana wa illa an kuma ba ku yarda ba da sharadin dole sai a gidan ku zan shayar da shi fala haza ta ni bi ba da bukatar ba ku rike kayan ku ku nemo na shayu to kayan ku ba da ba a ce za a hakura da ita tun da duk wacce aka kawo ya ke kama da yunwar da kaɗai ya kama wa an halatta zuhu da bi ta nuna gudu cikin wannan ɗana da annabi musa na koyar domin korewa littu majala ga tuhumar da ake masa don farko an fara da tuhuma cewa man an minu me matsayin ki a wajensa to in ta ce duk abin da aka kawo ta karɓa ta yadda za a kama tuhumar da anya ko ba wuta a shi ba amma da ta nuna cewa ma in ta bata damu da shi ba in har ba za a yi ta tafi da shi gidan da ta shayar da shi a gidanta ba sai da ta hakura ba za ta bar musu tsauri ta yi wannan ne na fayar litin mace an haɗa zuta ko da tuhuma ta ake mata farahu bi zalika sai fir'auna da mutanen da suka yarda da wannan sharafi nata farata'at ila baitiha min yawmiha sai ta koma da jaririn ta zuwa gidanta a wannan yinin nata ko kwana ba ne ranar da aka kira ta shi ne ranar da aka tsinci jaririn kuma shi ne ranar da aka shirafi da ita ranar da ta koma gidanta tare da jaririn kaga alƙawarin Allah ya cika inna raduhu ilayki وجاعلوه من المرسلون على ياتك القول ولم احد من ال فرعون lokacin da na tashi tafiya da annabi Musa zuwa gidanta ba wani mutum daga cikin manya-manyan fadawan fir'auna illa a haga kila ya sai da ya kawo kyauta mai tsoka ya ba wa athafa ya ba ta kyauta bi da zinare wal jawahir da zainu ajiyoyinsa da hakimansa da lawadai da sauran manya-manyan alhajirai na fadar fir'auna kowa sai da ya bajin da ya kawo kyauta ta albarka ya wani saboda sun ga fir'auna da matan sun nuna kauna ga wannan yaro kuma za a so a sa an yanfa ala'auna ta kiba huwa na da wannan yaron ai zai amfani mu ko ma mu ke shi a matsayin tsatin da ban taɓa haihuwa kaga kowa yana son ya bi fir'auna ya samu da saboda haka dole ne kowa ya nuna bajintarsa wajen leman wannan yaro na'am aya ta
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلمن وعد الله ولتعلمن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون
farada ajibihi sai ta koma da shi gidanta kamar ala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake farada da zahu ila kullihi Allah ya sai muka dawo da shi zuwa wajen jajimarsa kai ta karra ainuha domin idaniyar ta samu nutsuwa bi liqa'ihi daga zuwa da wannan dana wala ta zan wala ta zan kuma domin kada ta yi bakin ciki ina izin yayin mun dawo da shi ne wato a nan Allah yana nuna cewa ko a ina ma Allah zai ke ba girma kuma ya zama fir'auna ya hallaka hannun to amma Allah ya dawo da shi wajen jati masa domin ita jati masa samu ruwa bin ka'ihi daga ruwa da wannan tsalata wala ta zo katai bakin ciki na rashin ganin wannan tsalata wani ta alama domin kuma da san cewa Allah wa'adan lahi haku mun dawo maka da shi domin da san lalle alkawarin Allah da ya yi biratihi ila ya zai dawo da shi gare ka wannan alkawari ba hakun gaskiya ne tunda ya ce illa rawa duhu ilaiki to sai muka dawo muka shi domin da san alkawarin Allah gaskiya ne walakin na aksaruhum sai dai yau yau mutanen fir'auna la ya'lamuna bi hadha al-wa'd ba san da san an yi wannan alkawarin la ya'lamuna bi hadha al-wa'd wa la bi anna hadhihi ufutuhu wa hadhihi ummu ba su san cewa Allah ya yi alkawarin zai dawo da shi ba ba su san cewa wannan da nake halittun da kuma al'ani da su jakku nuna lafu ba su san cewa uku da ƴar uwarsa ba ce wa hazi uku ba san cewa wannan da aka kawo da zai shayar da shi ita ce mahaifiyarsa duka ba san wannan ba mu kasa inda annabi Musa ya zauna a wajen jaji maza tana shayar da shi illa an faɗi mutuwa zuwa lokacin da ta yaye shi Fatima ya yayi Fatimatu ta yayi shi asalin wannan sunan da shi aka samu sunan Fatima mai yaye asalin nufin sunan Fatima matar da take yaye yawo don kalmar al-Islam yaye ita ma na na Fatima da ta lafa na ƴar manzala da sallama asalin sunan Aisha Faratu take a sunan Sayyidina Ali mahaifiyar Sayyidina Ali matar Abu Talib sunan ta Fatima bayan da suwar jami'ar mazala suna da tsawon da amina da abu da ya ɗauke shi bayan abu lokacin da yaron sai ya danka shi a hannun matar da shi abu da ya zama kai da na hannun mai fatima to da ya haifi ya ɗayansa a cikin sai mata kamara sunan da na fatima asalin sunan jami'ar kai da na ali ma'anarsa a duga fatima mai yaye kalmar almilamu yayi imamu kusi ba yana cewa wanda su ka ibnu in ta yi mu shabba ala hukku rabai wa in ta fatimu ya fatimi kaga daga wannan luga ne wa in ta fatimu idan ka yaye shi ya fatimi sai ya yayi da zai da shan zobe shi gani amma idan ka kyale shi baka yaye shi ba zai girma ba ya ga shan lokacin yayi baka yayi da indi ba dama shi ba su arba shi da zuwa idan ka to haka ya kuka da zuciya wa nafsu ka tafi ita zuciya ɗan adam kamar jariri in za a nuna idan ka saurara masa ka kyale shi ba ka kwakwasa yaron karami ba ka tarbiyyar da shi to shabba zai tashi ya girma ala hujjira baya da zan shayarwa idan ba a yaye shi kuma ita mutum in ka yaye shi kuma ya sani ni ke da sai ya yaye ya manta da nono amma idan ka bar shi jariri kai ci gaba da bashi nono to shabba ala hubbi razai zai girma yana son wannan shayarwa in ko ka yaye shi lokacin yayin yamma jini to haka zuciya ta dan adam ne idan ka sake da wani abin da kake zuwa shi za ka je mata to za ka kai ka tazaro sai dai ka waye gari ka ji ka a jahannama inda san zuciya za ka ruba za ka tashi idan ta saba kuma baka isa ka hana ta kamar yadda yaro ya saba da nono baka yaye shi ba zai girma za ka sha wuya wajen yayi amma wajen da batun kun ka yaye zuciyarka daga kan sha'awar duniya da kawace-kawacen duniya shi ke nan ita ma zai ka zama kamar jaririn da aka raba da nono zai ka manta da tsakanin da manta da son zuciya da zama kawai ta dole a kan hanyar Allah to shi ne ma'anar wa in ta kudu ya faɗi min ana aka samu al'islamu yayi ana aka samu sunan fatima mai yayi shi da nan fama fama kusa inda sai annabi musa wani a wajen jaki masa tana shayar da shi kuma ana biyan ta idan an faɗi masu har zuwa lokacin da ta yayi wa ujiriya alaiha ujiratuha ana gudanar mata da albashinta ladan shayarwanta da kulliyoyin dinari kullum ana baka dinari dinari ba wanda a yanzu ya ko don dubu tamanin ko talatin da wani ko dubu ɗari ba duk dinari ɗaya ya ga kusan dubu ɗari to haka ake biya da kullum shi ne ladan shayar wannan wa aka zata kuma ta karɓi wannan ladan shayarwa ne da an na malu halibi domin abin da ta karɓa kuɗi ne na abokin gaba shi ne fir'aun dama ba yana azabtar da bani isra'ila ba da guru da abu na abu da ya ta nuna su ba abu har ma na cewa wa inna bauka hu qahiruna yana fasa ayyukan bauta da ayyukan wahala wajen ta karɓi kuɗi a hannun fir'auna ai tana bin sauran bashi ne saboda dukiya ce ta ta ta arnan gaba wanda cin ganimar dukiyar su ya halatta ga musulmi ba a tasbihi fir'auna da lokacin yayin yayin ta yaye shi sai ta dawo da shi wajen fir'auna ba tarabba inda wani ya ci gaba da alilun annabi musa ba tarabba annabi musa ya ci gaba da tarbiyya da lero inda hu a wajen fir'auna كما قال تعالى حكاية عنه كما إن الله تعالى إمام لغاري أسوة الشعراء إن حكيت من بغدر فرعون يكي وأدب موسى قولي ما إن يابو ياتي الله يعني قول هو غريكا ينا مثل قول أعلم نلبيك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك سنينا وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكيبرين وإذا أنا لم يسأل الله وأنت من الكيبرين وشوى إليه لأن أعلم ننبيك بنا وليدا أعلم ننبيك ينبوك وليدا لنك با وليدا كان جاهيري أبو هاي واتينا أتكم ونبيك كما كاذونا سنين شنقلو ما سيوا فينا أتكم من أمريكا لا يوجد أي inda lokacin da ya zo masa da cewa Allah ya aiko shi zuwa gare shi yana ɗan shekara arba'in ne ko lokacin da ya fita kamar yadda za mu ji a kisan yana ɗan shekara talatin ya bai yi shekara goma fa'ilat mamta ashiran fa min indik shekara goma ya a madiyana kaga arba'in kenan to kaga kuwa ai shekarun da ya a wajen fir'auna kafin ya dawo sun fi yawa akan shekarun da ya baya shi ya sa ya ce wanda bin tafila min umurika tibiyu wani duk da ka zauna tuni da shekaru masu yawa min guri ka na rayuwarka duk ka yi ne fi na a cikinmu kana cin arzikin mu kana cin tuwon gidan mu muka shayar da kai muka da ne ga muka ba komai wannan yana goranta mana wala ma balaga
ولما بلغ ضده والسعي آتيناه حكما وعلما
na'am وكذلك نجزي المحسنين na'am Allah ya ce wannan ma balaga a shiddahu yayin da annabi Musa ya kai ƙarfinsa wa huwa talatu na sana shi ne shekara talatin an ko kuma talatu shekara uku talatu na sana au wa talatu ne ko au talatu yau au talatu ba yauwa idan ana maganar ƙarfi na samarta talatu na sana ko kuma ana maganar ƙarfi na yaro bayan an yaye shi talatu shekara uku Allah da ya ce lokacin da annabi Musa ya yi kwari wattawa ya daidaita ai balaga arba'in ya kai shekara arba'in arba'in na sana ne kamar yadda zuwa cikin zuwa alƙalin zuwa balaga arba'in na sanatan a ranar aure iliya ba to amma imamu sawi shi yana da bambancin fahimta da jalalai a kalmar wattawa tunda ana nufin ya kai shekara arba'in yace almunasibu abin da yafi dacewa ga malami an ya kula yace ai kabula aqluhu wanda hasha babu kalmar wasawa dinnan ya kamata ya fassara ta da ya kai shekara 40 ba a ya kamata ya ce hankalin annabi Musa ya kammala shi ne istiwaji wasawa wanda hasha babu samartasa ta kare duk da ya kai shekara 30 kawai أي هو إجابة للسوء كمالي لأن موسى دليل كل imamu sawi ya saba wa jalalai a nan yadda domin shi annabi musa a tsamar fi misra salati na sana ya zauna tun da aka aike tun da aka aike shi ya zauna a cikin garin misra tsawon shekara talatin da taɓa zuwa ko ina ba sun ba zahaba ila madiyana sannan ya tafi zuwa garin madiyana wa aqama fiha ya zauna a cikin ta ashara fiye da shekara goma kaga gaba ɗaya ne sun kada arba'in din ko wa wa qatu qatl al-qibti wannan waqi'ar ta kashe bakin da yayi kaga kabla zahabihi da madina ta kasance ne ta faru kafin ya tafi zuwa garin madiyana kai fahiyya sabu fi ita ce ba dalilin tafiyar ta madiyana saboda ya kashe rai ana neman sa za a kashe dole ya bar gari ya koma madiyana ko to dalilin da imam kawo ya ce abin da ya fi dacewa wasawa da ce kamu da aqluhu wanda shababu dan sai da yan madiyana ya shekara goma sannan ne ya zama balaga arba'in da sanad to Allah ya ce lokacin da Annabi Musa ya daidaita yayi kalbi hankalinsa ya cika atainahu hukuma mun bashi hikima hukuma ana ai hikimata kaga shi ma da layin da yake maka annubuwa akwai inda al-hikimatu da al-hukumu yake zuwa da ma'anar annabta amma shi kansa anan bai fassara hukuman da annabta ba zai kai hikimata wa ilman kuma mun bashi ilimi ai fikihan fitini fahimta cikin addini qabla an yub'atha nabiyya kaga ba kafin aiko shi a matsayin annabi to ka ga aika kai arba'in din bakin inda yana cika arba'in Allah ya aiko shi da annabi ka ga koma ga sai imam Musawi shi kansa mai dalalai ne tunda ya faka ba ake nan hukuman da hikima ilman da fahimta cikin addini kuma ya kabula annu ba aka nabiyya in ka ba aiko shi da annabi yace wa Allah yace wa kadalika to haka nan kama da bai ma kuma yadda muka saka wa annabi Musa nazbir musulina aka muke haka masu kyautatawa da abu da ka kawo kalan madina wa laqad wadinaka alayhi zafratin min ahliha min ahliha fa wadatiha rajulain yaqtabilan يقتتلان هذا من جهته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي جيء على الذي من عدوه فوقته كيف قدر عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
na'am Allah ce wa da kalal madinata ala ahli kaflatin min ahliha ai wa da kalal Musa al madinata annabi Musa ya shiga wannan birni ai madinata fir'auna birnin fir'auna ita ce Misra wa hiya muntim ita wannan gari na Misra wa hiya da wa huwa وهي منف بعد أن غاب عنه مدة ita wannan gari ta ce wanda take mulkin aka koya annabi Musa ba da an gaba anu bayan ya fasu gabanin wannan gari na Misra mudatan tsawon zamani to ina asalin wannan din ba yana yi ba kawai ka zo na wannan to kuma ko kun taba ni wanda kada da madina ta alahin da kusur cikin annabi musa ya shigo garin madina wato madina su fir'auna birnin fir'auna ɗin da garin misra bayan kore shi da aka yi ya je wani guri ya kuya mutukan tsawon wani lokaci to ya shigo wannan gari na misira a layi ne kabilati a lokacin rakkana min adiya na mutanen garin misira shi ne wakata da kailula lokacin kailula shi ko lokacin kailula bayan azahar ne zuwa al'adar yawanci kasashen larabawa har yanzu in ka je فتعلم مكة المدينة إن الله زي ومكة وكما هو أتمنى كل ما يأتي لا يتمنى وذاك بأن واحد هذا أبوي لا أبشر كل ما يأتي الله ولا كل ما تشوف هذول الشيء بدل يكون لا يتمنى sai wanda aka tsaye da na abu saboda yanki ne mai zafin rana to daidai wani lokaci kamar da shi mai jalalewa ya ce ya shiga birnin misira ne kamar wato ya shiga rurutu ya shiga a ɓoye a lahini kabalatin min haliya lokacin rafkanar mutanenta da suke shiga gida su yi kailura amma imamu sawu ya ce kawai ku sa wannan wakila imamu zawo ce amma a wani kauri aka ce bainal maghribi wal isha ya shiga wannan birni na misira a lokacin yake tsakanin magariba ne da isha saboda a lokacin duhu ya fara shiga kuma gari ne wanda yake da ganuwa in dare aka kuɗe kwallo in yake zai gari sai dare ya tsala ƙarshen da za a kulle kofar garin da zai samu shiga wani. To sai ya bari bayan rana ta ba a rubu ya shiga ya shigo da rubu shura a wannan ƙauye. Da kuma bukuri ya almadina da ya hankali wakar. Babu sauran da dalilin shigowar annabi Musa birnin Misra a wannan lokaci na bayan magariba ya isha. Amma Musa kare musamman ibn Fir'aun. Annabi Musa dama ya yi suna ana saka ɗan Fir'aun. ta an yi ba'ala aure ta kima wa da dadin nan ita da ma a wasu bibbin wai dan ta kawai take kiran su kaga dan ta kwatan fir'auna ne to da wannan sunan ya shahara cewa dan fir'auna ne wa kana yarkabu marakibu yana hawa yana hawa ababan hawan fir'auna da wakansa na alfarma da tagoyinsa na alfarma duka yana hawa tun da ɗan sarki ai sarki ne wa yalbasu libasahu yana ɗaura irin tufafin da Fir'auna yake sanyawa wata lamma an za a fito fada shi na za a masa ado kaya daidai da shi irin na Fir'auna farakiba Fir'aun yawman wata rana Fir'auna yayi hawa zai je dan gani wa kana Musa gani da shi annabi Musa a lokacin baya wannan ma kadima yayin da ya dawo kila lahu za ka je masa inna Fir'auna kadira kiba ai Fir'auna yayi hawa ولكن موسى في أثر شيما أنه موسى يهو دبا يبو باينسا فأدركه المكين في لوكة القيلولة يرزكي أنه موسى في أرض منفن أذكر وأنك أثاث منفن وأنك جميل كما لو كان لما أبعين جميل فدخلها ليس في طريقها في طريقها أحد sai ya shiga wannan garin a lokacin ba kowa a cikin wannan hanyoyin shi ne Allah ke ba mu labari ya shigo wannan gari hira alahi da kafarci minariya a lokacin da kafar mutanen wannan garin lokacin tsayula ko bayan magariba lokacin da kowa yana gidan ba wani da fiye ha rabilai to wannan dawowa da ya yi daga lamkadi sai ya tarar da wasu mazaje guda biyu ya fita filanin sun a faɗa da juna haza ni shi aji wancan ɗaya daga cikin masu faɗan nan yana daga cikin jama'a su ta garu isra'ili ai isra'ili ba isra'ili ne wa haza wancan ɗaya abokin faɗa na da kuma min aduwihi ya fito daga jama'a abokan gabansa ai turkiyin bakin ɗaya ne ƙabilar فرعون ودليل شو انك دي يذكر اسرائيلي لان اسجلوا شيء يزوان شان بيهودي ليعمل حقدا دومين يدوكي حقدا كراري itace ila makamaki da wani zuwa inda ake dafa fir'auna abinci saboda dama aikin kankare da kalan itace da dafa zuwa dukkan kantattun ayyuka shi ake tsora wa garin isra'ila kamar da jiya muka karanta aiki na alfarma kuma na daraja da mulki shi ne ake ba wa tsuntsawa kabilar fir'aun to shi wannan bakin da yana izgilanci yana zolayar wannan ba yahudi kabilar annabi musa lokacin da ya ɗauki itace zai kai wajen da ake dafa da wani to shi kuma sai ransa ya ɓaci shi wannan ba isra'ila ya ya zubar da itacen sai suka kama fara farka gafa wanda zai min shi'ati ala da zai min aduwi allazi min shi'ati wanda ya fito daga bangaren jama'a ta bani isra'ila fasta gafa mu sai ce sai sai ne muke makon annabi Musa saboda alama wancan din ya fi karfin sa yanda zai taimaka masa alalabi min aduwi a kan wancan bakin da ya fito daga cikin abokan gaba annabi Musa fa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce wa bakin nan kalli sabilahu kalabu da shi kawo kun ta tafarkin sa shi da wani kalli sabilahu ma'ana ka kyale shi fakila sai aka ce innahu qala bi Musa a wani koyi aka ce ya ga annabi Musa na qadaha mamtu wallahi hakika yanzu na himmatu an amila wa alayka qul ka tabba akan kai kai din waye yake ga wa annabi Musa duk da ana cewa shi annabi Musa dan Fir'aun to amma shi ba kibde ne ai yana ganin ya san asalin sa sun toshe aka yi aka mai da shi da ya ce in ka matsa kai zan tsola wa itacen ka kai wajen dahuwa ya tsaya wa annabi musa to fa wa ka zuhu musa la abin musa sai ya ɓaci annabi musa sai ya ɗan mangare shi ai zarabahu ya doke shi bijiyar kafi da tafin hannunsa kai irin kamar ka tunkuɗa mutum ba wai dunkulewa ya doke shi ba ma yin tsaye ba irin ɗan ka mangare mutum ko ka mutum shi وكان شديد القوة النبي موسى يا كما كان mutumin mai tsananin ƙarfi walgwata shi da kuma tsananin damka in ya kama mutum ba zai iya kwacewa idan ya danki mutum annabi musa yana kan mangala sa qada alai kawai sai ya gama da shi ai qatalahu ya kashe shi shi kama annabi musa a lokacin da ya da irin wannan ƙarfi kamar ka zo da biyar faɗa ne ka ɗan tura wannan kawai sai ya faɗi ya mutu walau ya kun kasa da ajila wa amma annabi Musa bai yi nufin kashe shi ba ba da niyyar kisa ya mangare shi ba wa da fa mutum ramli to tun da dama alahi ne kafa da min ahli hali ba kowa a kan titi sai ya binne wannan gawar a cikin yashi ba wanda ya san yayi wannan kisan sai wannan dan kabila tasa da suke faɗa da wanda aka kashe qala hadha annabi Musa sai yayi nadama ya ce wannan abin da na aikata ai katila wannan kisa da yi wa wannan bakin da min amalin shaitan yana daga aikin shaitan almuhayyija da bari wanda shine ya motsa fushi na dama bai kamata na yi fushi ba dan ya gaya mun laqad hamamtu an ahmidahu alayka dama nahi ba na dora shi akan wannan shi kuma da annabi Musa daga rajiyar fara kuma sai shi zai dauki tace da dama aikin shaitan ne shine yake motsa fushi inna hu domin shi shaɗan a duhun libni adam abokin gaba ne ga ɗan adam mudillin kuma mai ƙatarwa ne da ga ɗan adam mudillin kuma mai bayyana ƙatarwansa ne a fili na'am
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال annabi Musa sai ya ce rabbi ya ya ya ubangiji wato yanzu zai yi addu'a ya roki Allah gafara akan zuwa kisa da yi ai kala nadiman ya faɗi wannan addu'a ne yana mai nadama yace rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lalle fa ni na zalunci kaina bi qatli a dalilin kashe wannan bacci da nayi fa gafirli Allah ka gafarta mu ka gafara la ta ce ko Allah ya gafarta mu inna hudu mu shi Allah huwa al-ghafur shi ne yawan gafara ar-rahim bi jinqai ga bayinsa ai al-muttafiq bi ma azalan wa abada Allah shine mai tsufantuwa da gafara da rahama azalan simtil azal wa abada kuma har abada Allah baya gushewa yana tsufantuwa da al-ghafur da ar-rahim qala rabbi قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين قال أنه ذاك ربي يا أبنجدي بما أنعمت علي أي بحق إن أنت علي ya Allah na roƙe ka a dalilin ni'imarka da kai gare ni bil magfirati da wannan gafara to Allah iya ismini ka kiyaye ni nan gaba kan na ƙara kashe wani wannan jawabin ma'in sai aka kaddara shi da iya ismini domin idan kai wa Allah ma jiya ko ka roƙi Allah Allah na roƙe ka da haƙƙi amika ko da haƙƙi nabiyika ko da haƙƙi ilmika to za ka faɗi me ya bukata ne to amma nan sai aka shafe ta kaddara ta ce shi ne izini Allah na roƙe ka dan alfarmar ni'imar ka da kai gare ni bil magfirati da wannan gafara to jawabu shi ne izini Allah ka kiyaye ni nan gaba falan akuna zahira ba zan ƙara zaman tuwa mai taimako ba ai auna ba zan ƙara zama mai taimako ba da mujrimina ga kafirai ba da hadi bayan wannan waƙiya da ta faru in a san ka in dai har ka kiyaye ni to nan gaba wannan taimako na sai dai ga masu tsoron Allah amma ba musulmai ba na'am فأصبح في المدينة خائفا يترقب na'am فإذا الذي استنكره بلمس يستسرقه na'am قال له موسى إنك لقوي مبين
na'am fa asbara fil madinati khaifan annabi Musa sai ya wayi gari a wannan birni na Misr khaifan yana jin tsoro ya tarabbu yana sauraron mutum me zai biyo baya da wannan kisa da yi ya tabbatar da mutum ɗaya ne kawai ya ga wannan kisa da yi kuma shi kaɗai ya san inda aka binne wannan gawa to amma lamarin kisa lamari ne mai girma duk da ya nemi gafara Allah ya yafe masa to yana sauraron ya ji magana ta ina za ta kullu shi ne ma'anar ya karakau daga al-muraqaba ayyanta zinu ma ya naluhu yana sauraron abin da zai kullo masa miji haka da kaji ta shashin wannan mutumin da ya kashe ɗan uwansa dole za su fito neman ɗan uwansa in ba a gan shi ba. yana cikin wannan washe gari fa idan da distan farahu kawai sai ga wannan mutumin da ya nemi da ya nemi taimako annabi Musa bil amsi jiya ya kuhu ya zo yana neman taimakonsa kuma a yau. Ban ja mana layi. yastasriquhu yana neman taimakon sa ma ay yastajisu bihi ala iqir akhar sai ga shi yau ma ya zo yana neman taimako a wajen annabi Musa kuma akan wani baki ce daga da je kamar an kashe shi sai ga shi yau kuma yana faɗa da wani annabi Musa ya wuce shi ma yana kururuwa yastasriquhu ay yastajisu bihi yana neman taimako da annabi Musa ala iqir akhar akan wani baki ce daban نعم قال له موسى يا عبد موسى وانم dan kabila ta su na faru Isra'ila innaka lalle cewa kai wannan mutum la tuwiyu billahi bi qatarwa ne mudiru ay bayyana kiwaya ne bayyanan ya qatarwa ne bima fa'altahu bil amsi wal yawm ga abin da ka aikata shi jiya ka sami na kashe mutum wanda yau da kuma abin da kai ke yi yanzu kana neman na zo ka kare wani kisa kai wannan in mutum ya biye maka to za ka kai shi kabaru a sayi na abdullahi dan abbas ya ce inna kibla kalu da fir'aun turkawa ne suka zo suka kawo kyala wajen fir'aun suka ce inna bani isra'ila qasalu min na rajulan kabilar bari isra'ila sun kashe mana mutum ka kuzla na bi haƙƙina ka karɓa mana haƙƙin ka karɓa mana jinin ɗan uwanmu a wajen su lokacin da suka nemi wannan ɗan uwana su suka rasa to daga baya sun gano inda aka binne shi suka fito da gawar to kuma matsalar ba su san waye ya kisa ba sai suka kawo ƙara wajen fir'auna akan ya nema musu haƙƙinsu abin bari isra'ila sun ƙola kisan a kan ƙabilar gaba ɗaya ta bani isra'ila tun da bewa da aka kashe ɗan ƙabilar kimtawa ne ba ƙala sai fir'aun ya ce a kudu da ku ƙatilahu ku je ku nemo makashinsa wanda ya kashe shi wannan ya shaɗu alaihi da wanda zai ba da shaida akan wanda ya kisa wanda zai shaida cewa lalle wannan da kuka kawo shi ya kashe wannan mutum فبينهم فبينهم يطوفون yayin nan su waɗannan ƴan uwan mamaci suna ta kewayawa a gari suna tambaya ba wanda ya ga wanda ya kashe mana wani la ya ji duna bayyanatan babu shaida ba domin ba wanda ya ga cizon in ba wannan banu isra'ila ba wanda kuma a dalilin a taimake shi ne aka yi cizon suka gama yawon su ba su samu shaida da za su kawo fir'auna da zai shaida cewa ga wanda ya kisa ba ana cikin haka izin mara musa mina da zai ruwa shekari a nan musa ya zo wucewa fara'a tilka da isra'ili sai ga wata ɗan uwan nasa ɗan kabila banu isra'ila yuqatilu fir'auniyan akar yana faɗa da wani kabilar fir'auna da wannan da take kibiyya ba sai ya kawo shi da sunan sarkinsu ya dingina wa fir'auna sunan fir'auniyan dan kabilar fir'auna akar daban fasta ga ta wannan dan kabilar banu fir'auna sai ce sai ne muke mako a gurin Musa Allah da fir'auni akan wata dan kabilar fir'auna wa kana Musa annabi ba shi kuma Musa ya riga yayi nadama inda har ya roki Allah gafara yayi nadama alama kana bin bil amdu ga abin da ya kasance gare shi na wannan kisa a jiya bin kafin da shine kisa wancan bakin فقال للإسرائيل أنني يجي ومن كان قبيلة بنو إسرائيل إنك لقوي مبين لم يكي ومن كان قبيلة أوا متن قتشيكم يقتل ومبين أبيني نعم
فلما أمراد أن يبدس بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما أن أراد أن يكتشف الذي هو عدو لهما يا يند النبي موسى يلكم ya dai ya zarki wanda yake abokin gabansu da huma ta duniya da shi da wannan banu isra'il din shi nufinsa tunda har yanzu dai an nemi taimakonsa duk da wannan mutum bai kyauta ba to amma sai atifa ta ɗauke shi ya taimaka wa ɗan uwan nasa to yayin da ya zabulo ya yunƙuro an ɗin nan za'ida ce ma'ana falan ma arada ya kace falan ma an arada a wajen fasara an cin ba ta aiki amma a wajen karatu dole ka karanta ka tunda haka Allah ya bana falan ma alara da ai ma'ana falan ma arada yayin da Annabi Musa yayi nufin an yafi shede yayi damka billazi huwa azulahu ma ga wanda yake abokin gaban nasu ai abokin gaba ne da Musa ga Annabi Musa wa mustajisu bi da wanda yake neman taimako a wajen Annabi Musa qala al-mustajisu me neman taimako a wajen Annabi Musa zannan lahu sai ya faɗa yana mai zaton annahu ya kushu bihi annabi musa zai damƙe shi ne ba wancan abokin faɗan nasa inda inda ajiri kisan zai kuma sai annabi musa yana nufin ya kama bakin ɗin shi kuma kan banu isra'ila saboda ya tabbata innaka lagawiyun mubinu sai ya tsorata yayi zato da annabi musa ya zazo shi zai kama qala ko da sai sai cewa annabi musa ya Musa ya kai Musa a turidu an taɓa su da ni yanzu kana nufin ka kashe ni ka ba ka saka masan bil amri kamar da ka kashe rai jiya shi ya yi da so shi za a kashe in turidu in din bi ma'ana ma turidu lafiya ce ba ko zai fa kashe ni ba ya kai Musa illa an ta kuna sai ka zama to jabbaran min qaulin kai bil arabi a kasar misra jiya kai kisa yau ba kana neman yin kisa yanzu kai wa ma turidu ba ka nufin an ta kuna ka kasance min musulmi daga gabatu kyautata ayyuka to yana faɗin wannan fasali alkibtiyu zalika wannan batun da suke faɗa da wancan ɗan ƙabilar gwanin isra'ila wanda da shi aka yi nufin a damƙa sai ya ji wannan labari a bakin ɗan ƙabilar annabi musa yana cewa a turidu an taɓa sulami kamar a saka nafsan bil'amru yau kana zo ka kashe ni kamar da jiya ka kashe rai to ba alima a nan ya gane annal qatila Musa makashin wannan bakin dan da ake nema a sai annabi Musa ne shikenan fan alaka ila fir'aun sai ya tabo da fir'aun fa akbara wuji zalika ya bashi labarin abin da yake cewa to ta bayyana cewa Musa shi ya kashe mana bakin din fa amara fir'aun azzabahi da bi qatil Musa annan fir'aun sai ya fushi ya umarci masu yanka jariran nan ya ƙasar Musa su je su kashe mar annabi Musa. To aka zo fi ɗari ƙere sai suka kama hanya zuwa wajen annabi Musa. To waje a rajulu.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل سول متين يزوج النبي موسى wannan mutum huwa muminin minali fir'aun shine wannan muminin da ya imani da annabi Musa daga cikin mutanen fir'aun shi ma bakin ne kuma yana tare da fir'auna min ali fir'auna daga cikin iyalan fir'auna mutanen fir'auna shi ne aka wamu labarin su a sunan ma da sunan sa aka ambata suratul mu'min saboda wannan kalma da Allah ya ce wa qala lil mu'minin min zalikal aula yaktumu imanahu ataquluna lil ladhi yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadhibu wa in yakun sadiqan yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum ko a dalilin wannan ne ma aka kira sunan a kira mu da wata suratul mumin amma wani kira suna ta mata suratul gafir saboda farkon surar gafirin zafi wa ƙabilin zafi shi daidai da ƙabilin tsawo ko to wannan mumin da Allah ya bamu labari a suratul gafir shi din ne dai ya zo yin aka sanin baladi daga anguwa mafi nisan birnin nan na misira ai akiriya ƙarshen anguwa ta birnin misira saboda ya ji labari an ce a zo a kashe annabi Musa amma a kuma tumin da ma gaya maka ya kutubu imanin ko yana ɓoye imanin har ma da ya ana shawar za a kashe annabi Musa yana shawar a kanta tumin da tunan an ya kula da biyan lahu wa ƙarfi a kumbin bai za ta yi rabbiku sai su kwaro ku kashe mutum kawai don ya ce Allah ne ubangiji na alhali ya zo muku da hujjoji da gwaje ubangijinku ya zo muku da kaza ko alama macijiya ya zo muku da hannun zan ya sa ya fitar yana yin fari duk wannan da isa in ba za ku imani ba ai sai ku kyale shi amarya in ba ta hau doki ba ai ba a tsola mata kaya amma ko ya tumu imanu yana koya imanin to sai ya zo a guje ya sa'a yana gaggawa ai ya sarau fi mashi fi mashi yana sauri yana gaggawa cikin tafiyar tasa ya zo da min ɗariƙin ta wata hanya a ƙalabu mafi kusanci min ɗariƙin daga hanyar wa'annan zabbahira da aka ce su je su kashe annabi shi ma yana fadar lokacin na hannun damun fir'aunan sai dai ya tumu imanin yana ɓoye imanin to da ya ji an yanke shawara a je a kashe annabi musa masu kisan sun fita shi ma sai ya fita sai ya zo wata hanya daban mafi gaggawa yawwa kamar shortcut kuma ka ga tafiyar da zai ba in taku ba wani kirki har da gudu ba zai hana yana zuwa ƙara da ya musa ya kai annabi musa inna da mala hakika mutanen nan na fir'auna ba ya tabi da duka suna ba wa juna su umarni ayyu shawaru na bika suna yin shawara cikin lamarinka ya tulu kawai za su zo su kashe ka fakhruj saboda haka ka fitar da majalisa daga wannan birni na misira inni laka min annasi nadiba wallahi illa inni bayin nasiha ne gare ka fil amri bil khuruj cikin umarni da nake maka na fita daga wannan birni na Misra ba wai wasa nake maka ba ba kuma don ba na kaunar ka ne ina so ka bar gari ba a inni laka min annasi inni cewa ni min annasi ina daga ba sai nasiha laka gare ka فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Allah ya ce ba tare da minha annabi Musa sai ya fita daga birnin Misra duk da haka Khaifan yana jin tsoro ya tarqabu yana sauraro da duki talibi ko dai da mai neman sa ya kashe shi au gausin lahi iya ko kuma taimakon Allah gare shi ya kula dai amma zuciyar magana baya ya tabbatar da ɗaya biyu sai ya faru ko Allah ya taimake shi ya tsere da shi ga masu neman su kashe shi ko kuma masu neman su zo su cin masa su nuske shi saboda haka ya fito da yana gafo ya ji me zai biyo shi a baya to a cikin wannan tafiya ta sa tsari ya ce rabbi ya ya ubangiji najjini min alqawmi zalimin ka tsere da ni daga waɗannan mutane wanda suke azzalimai su ne kauli fir'auna mutanen fir'auna alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah alhamdulillah wanda kuka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya gano da mu bara baya shi ya ku Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya tsara mana lafiya maka siyar mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah ya mai da su gidan da su lafiya marigayen mu Allah ya gafarta mu in ta mu ta zo Allah ya sa mu suka da imani masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke hidimtawa wannan karatu yana gudana da cikin addinin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka karɓo azumin mu da ibadun mu da sallolin mu da dukkan addu'o'in mu Allah ka sanya mu daga cikin bayanka da kake kyantawa ga barin wuta a cikin wannan mata Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da suka riga yin waɗanda suke raye su taru taru Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu da buƙatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والكلام العظيم صلاة تقبل لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتدرك بها عنا أبواب الشر والتعذير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنحن المولى